zai yi sa shi ma shi ne an samu zuwa wani kamar karshen zuwa zuwa ƙarar da su shi ya sa ba ka samu malamin tarihi wanda zai yi tarihi ba ba su samu ba mai na abin da yake so misali zan rubuta siran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali a wancan lokacin sai in gani suwa na hisu in na hisan yan fahimun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to zan rubuta sira akan wannan in gwada mai ina zuwa gare su inda a wancan lokacin ai an samu kamar guru guda biyu ko guda uku na harko ala rasul ko na biyu sahabbai na uku sai su a cikin sabon ma 'yan garin madina kuma da 'yan garin makka to kuma bayan haka bayan wannan lokacin ya huce kulafa'u da su yin sai a mawuyi suka so kuma ali rasul har yanzu dai suna tunanin cewa su ya kamata su zama sun shugabanni shugabannin musulmi kuma su suka zaga ku amma sai bani umayya suka amshi to yanzu wanda yake intisar ga bani umayya in zai rubuta tarihi zai kawo duk abubuwan da yake mahashin nan na bani umayya wanda yake da maili zuwa ga ali rasul shi ma duka ga baki sai zai dinga mahashin na ali rasul kuma ya dinga sukan suwa su bani umayya to shi yasa yanzu duk ya zama to wajibi mutum zai karanta littafi tarihi siyasi siyasa hankali mu duba misali kadiya guda kashe usman kashe usman bin affan ya faru wannan shine musiba ta farko ta musulunci wanda ke musulunci kuma daga nan al'umma ta rabu yanzu duk wanda yake sukan sabon manzan Allah kan abin da suka yi in ya zo wannan kadiye ta usman zai rubuta ta ya kawo kuskuren usman usman ya yi kaza usman ya yi kaza usman ya yi kaza kina wajen karantawa shi ya yi mutum ya yi shi ya yi takamansa malamin sai an doki shi mailin shi na ya karkata yanzu misalin wace biyu na kawo iya da mailin ne shi kina mutum sai ya lura littafin shi da nawa ne ne zan karanta kuma in na karanta in sa hankali na don yi sa a kai kaza yanzu hadisa ta sakifa bayan manzo Allah ya mutu akwai yan garin Madina sun taru a Sakifa sun taru a Sakifa za a dora shugaba ko ba haka ba kai yanzu wannan hadisa ku duba wani ya rubuta littafi wani ya rubuta littafi guda a kanta wani ya rubuta fasali guda a kanta wani in ya zo ko shafi guda ya kare da ita to sai mafi yawan masu sukan sahabbai ne su san rubutu a kan shi shi kuma hadisa bai huce ba mun a ce kamar yanzu a ce bai huce ba awa guda abin da aka yi da huce kawai zuwa aka yi wanda suke kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zamuna suna gindin gawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan garin makka suna masallaci suna zama shi kuma 'yan garin madina sun tafi can wannan rumwai za a ɗora shugaba ana nan wanda da fi muhajirin ya zo sai ga sai gamu da abubakar sai gamu da umar sai ba su labari 'yan garin madina ya su ɗora shugaba a nan abubakar da umar da abubakar da ya suna zuwa ma umar zai yi magana ya ce abubakar ya rike ya ce ike ne abubakar ya yi magana ya magana ya hudu fadalai ya kawo inda da ya sa shugaba ya kasance daga cin kuraci ba a ja ba ma kawai suka yarda haka ta yi a haka kun ga matsala cin tana yi wa awa ɗaya ko awa biyu an yi hallin kuma su ma aka zo matsala ta alibai ali bin abi talib suke cewa ya jima bai ma ba abubakar mu baya shi ma da aka tambaye shi cewa abin da ya sha ba ma ba abubakar mu baya saboda manzan Allah ai namu dan gidanmu ne kenan mu ma muna da haƙƙi in za a ɗora khalifa sai an yi sai an gayyato mu muna nan a gora haka ne kuma ko an gayyato mu muna nan to su kun ba a gayyato kowa ba su dukan su suna ne kinan shi wannan ijtima ke kare ne ke gwada mishi a'a abin da yasa ba gayyato ku ba su ma ɗan garin Madina suke su dora kuma in sun dora za a yi za a yi shugaba guda biyu yace shi yasa lokacin sai Abubakar ya ce a dora ku nemo daga cikin muhajirin a dora sai Umar yake cewa kai ya kamata kuma kai ne manzo Allah ya ce kai mun sallah bayan iya iya da rai sannan kai ya kamata ka zama to shugaba to haka ne abubuwan tarihi wanda suka so su wanda suka zama to musashirikun sai su kawo mas'ala guda a ita janta shi ya zama to wajibi ne mutum ya karanci wallahi karanci tarihi daga nan za a shigo Macron ya ɗauko hadisi na Umar yake da jihadi a kan musulmai. Lokacin da manzo Allah zo rasuwa, ai ya ce musu ku kawo in rubuta muku wani littafi ba za ku face bayan shi ba ko yana haɗi ku kawo sai Umar yake cewa rashin lahiya ta ma manzan Allah ciwon rashin lahiya ya mashi anani ku shafa mashi lahiya. wasu na cewa ku kawo ana tarkici sai manzo Allah ce kowa ta iya zama sai ya kawo ya ce ku kalla wanda ya fara ma manzo Allah rashin kunya wane ne ya ce Umar ya ce ku je ku duba cikin littafin ku ya ce to kun ga irin waɗannan kalmomin ne ya zama to mutum sira mutum sira ne sai ya tsakanin sa kanta kuma haka mafi yawa in shi a cikin suke wasa da hankalin mutane in sunna sai suke to ku kalla abubakar ya mamu wasa su kawo ai abubakar ne da tura aka ji a kone gidan a aka fasa kaza aka yi kaza alhali duka wannan ruwayoyi ne wanda yan shi'a su dinga kawo su sai ya kawo su to shi ne ake cewa babu malamin tarihin da zai huta daga cikin ya ce kawai rubuta wa ce kamar a ce zamantun muhari banna wurin wani banna wurin wani da wuya a samu kullum mutum zai rubuta sai ya rubuta ne sai ya rubuta mailin din da yake ci misali suwidi ya taɓa rubuta wata wani abin da wata jumla wata fakara kan wannan soni alibar kusan a lokacin suna da intisabi nan soni alibar lokacin da ya fito shi an same shi daman mutum ne wanda addinin shi haka haka yake musulmi ne amma in ya samu malamai bai iya musu daɗi sai aka waɗi ma shi su yi iya masara aka ce mushi kaga abin da ake yi a nan mali ce ya rubuta a cikin littafin shi wannan sa'adi ne na kalso a cikin littafin ce ya rubuta sai ce su yi ya ce wani wani mutum sufofin bai ba shi azzalimul afjar wal fasikul ashhar ya jera musu sufofi ya ce azzalimin bai yi kowa iya zalunci mai zubda jinin bai yi kowa shahara yace ya bayyana a garin mali yana kashe malamai yana kaza da kaza to kun ga wannan shi ne sifar da ba shi to shi kuma duk mutum ka ɗauka karanta mutum ba zai tsaya ba hakan don me yasa su yi ya siffanta shi da wannan abu ne da to a wannan halin ne mutum zai samu maslaha ko kuma ya samu gaskiya akan wannan abu kenan shi ne mahimmancin karanta sira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da sira ta sahabbai wannan littafin na Abu Dajj al-Hanafi ya mutu a shekara ta 700 da gwamniya tarbe ya yi karatu wajen Ibn Kathir shi kuma Ibn Kathir ya an san shi da malamin tarihi ya ka rubuta al-Bidaya wa Nihaya akan kan tarihi kuma duka sun suna cikin ɗaliban Ibn Taymiyyah a takaice a gurguje abiyatin guda ɗari ya rubuta kan siran manzan Allah tun daga aihuwar shi har an mutuwa da kuma da ke kuna karantar da yara irin wannan abubuwan kamar yara tun daga farko mutum ya san tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sosai suna ba da hankali mutum ya ji wannan abu kuma wannan yana daga farko ma yana shiga zuciyar yaro wane ne manzan Allah kusan shi ne abin da aka ɗauke ma al'umman musulmi sai a ɗauko tarihin wani a yi ta ba su labarin an yi kaza an yi kaza a hali kuma wannan abin shi ne kenan ko da hausa an kusa tare da shi to ku duba manzan Allah ya yi kaza ya yi kaza wannan abun ya tabbata akan shi har abada ku a gaba wannan abun zai kuma daga wannan in an ce ku duba manzan Allah kaza ya yi manzan Allah ne gaskiya ne shi ma wannan abun zai tabbata a zuciya shi kuma zai yi ya dinga ɗabbaka wannan abun saboda babu abin da ya shiga ai da mun ne mutum an da halicce shi zuciya shi safi ce kowane mutum bayyana sai ta bayyana kaza kowanne cutuwa da yake yi da musamakin shi shi yake mishi shi yake lalata shi wani ya mun kaza ni ma shi na rama wani ya ce mun kaza ni ma shi na faru wani ya zage ni ma shi na rama amma lokacin da ya zo sai aka zuba musu to ku zuba manzo Allah da yake yanda yake mu'amala da abokan shi yanda yake mu'amala da yara kina wannan abin zai tabbata ne zai tabbata a a zuciyar shi kuma shi zai dinga aiki aiki da shi yace muhara daga farkon baitin a gulguje yake cewa yake cewa alhamdulillah alhamdulillah alkadim albari summa salatuhu ala almuhtari godiya ta tabbata ga Allah alkadim wanda shi ne na harko wanda kahin shi babu wani kuma albari kuma Allah shi ne mahalici wannan kenan kusan shi ne karmil ko kuma siza ta dukkan mamai mafi yawan malamai wanda in su rubuta littafi wannan da wannan abin suke farawa sun masalatuhu alal muftari sannan amincin shi da tsira da amincin Allah su tabbata a kan wa al wanda Allah zaɓa kenan shi ne shi ne wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ne alhamdu huwa sana Allah yabo ga Allah da abin da ya dace mutum ya bi Allah ya yabi Allah wannan Allah na san shi babu abin da Allah ya so kamar kamar yabo kuma yaban Allah shi ne Allah zai buɗe ma mutum koba tambayi duk abin da kake so zan baka kenan shi ne yabo ga Allah da dukkan kalmomin da suka dace bayan haka sannan amincin Allah da tsira Allah su tabbata akan al-muftari wanda Allah ya zaba yace huwa sana wallahu ismu min asma'illah wal karim huwa al-awwal alladhi laysa qawluhu shay al-karim shine Allah na farko wanda kahin shi babu wani nan wasu malamai suna cewa a wannan sunan al-karim bai cikin asma'illah bai cikin amma dai za a sanya shi iya daga cikin siffofin Allah shi ne alkaji sai ya ce albari ko aidan min asma'illahi wa sifatihi al-muhtar wanda Allah ya zaba shi ne Allah ke cewa Allah ya sifati min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah yana zaba daga cikin mala'iku kuma daga cikin mutane wasu annabawa Allah ya zaba nan shi ne matsala da suke kowa wai manzan Allah ai kuskure aka yi in shi a kuskure aka yi annabin Ali bin Abi Talib amma mala'ikan da yazo yayi kuskure saboda suna kama sosai manzan Allah da Ali bin Abi Talib suna suna kama kuma Allah ke cewa wa rabbuka ya khaliqu ma yasha wa yastar Allah na halitta abin da yaso kuma abin da yaso da abin da ya zama sai ce wa ba'adu kinan bayan alhamdulillah wa sana'i alallah kuma bayan assalatu ala rasulillah yace wa ba'du bayan haka haka kamar hus amshi amshi in baka siratul rasul sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abinda ake ce ma sira shi tariqa at-tariqa al-hasana aw at-tariqa as-sayyi'a abinda ake ce ma sira hanya kyakkyawa ko kuma hanya nuna duka wannan ana ce musu ana ce musu sira amma nan mu in muka ce asira bi alif wal lam kenan yace shine idan udika fi ila rasul sallallahu alaihi wasallam idan aka ce siratul rasul kenan amma ake nuni da ita kenan shine fa hiya azka sira ala al-intilaq daga an yi idafa da an ce siratul rasul sira ta manzan Allah kenan babu wata sira wadda ta fi wannan kuma shi ne abinda ake nufi da sira a isla zikiru akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam bayanin labarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun zu wiladati tun aihuwar shi ila Allah ka bi rafiqil ala har zuwa to kenan wannan ita ce sira siratul rasul hiya zikiru akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam منذ ولادته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى daga aihuwar shi har zuwa mutuwar shi sai ke cewa manzumatan ainihin nazar ya tsara ta a cikin a cikin zance mai kafiya ya ce mu zai talfusuli wanda fasillanta muktasir ne ya kaɗe ta fasillanta bai wasu ba fasillan sirin da ya rubuta ya ce anan da yake nihi alfusul mushiran ila annahu rattaba mawdu'at sira tartiban bi hasab al ahdath ya nazama ta hasab al ahdath misali da aka fara manzo Allah yayi yakin badar daga yakin badar kuma aka biyo aka zo aka yi uhudu aka zo aka yi khandaq da sauransu kenan shine yake sai ce na farko na biyu maulidu في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجر ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حانا أولا أبياتي في سوى مولده أي هو من زعل الله صلى الله عليه وسلم تنندق نن يعارى أي هو الشيء في العاشر الفضيل أي في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول أأجي من جاء الله قوم قوة ربيع الأول لأن يجب هذا رواية تفرقه مو سنة مشيني أأجي من جاء الله الله أنوى شاء في قوة ربيع الأول وشين يكاو أأجي في العاشر قوم قوة ربيع الأول أي آمل في الشكرة الزيوان يعني القصة المعروفة التي وقعت في ذلك العام وانا قصة شهر لا وتعب وانا شكر عام الفيل وانا نم مكدوك عام الفيل aka sabkar da suwatul fil ko manzo Allah da yanzu ya karanta suwatul fil babu ɗaya daga cikin kafiran maka wanda ya ce a ba haka bane ba alhali sauran surorin sun sun karyata saboda saboda akwai tsakin da suke nan aka yi amul fil to amur fil da aka yi ta shekarar jiwa suna cewa lokacin kama habasha nan in ce shi daula ce mai kai har sun zo sun kama garin yaman su suke iko da garin yaman to sarkin su na nan ya turo wasu kwamandodin shi guda biyu da ya turo su su zo garin yaman sai kama garin yaman yanzu sai kama garin yaman sai ɗaya daga cikinsu sai koma sai ma ɗin shari wajen sarki sai kai labarin cewa ai ga wane da wane wane wanda muka ce tare aka buɗe garin yana ta gana ta to sai sarki yake ce mishi ya turo ya ce mishi in na sardo ka ko in na kama ka zaka sai to saboda danya da dama sarkin zuciyar shi sai sai ya tura mishi ce zan gina maka wani gini ko zan gina maka wata kanisa wadda ba mu kiristoci ne ne ke fi habasha yace zan gina maka kanisa wadda a duniya ma ba su ta to wannan abin sai musu da sai fara gina ma ya gina tun kare yace kuma zan sa larabawa da suna zuwa makka yace zan hana su kowa kai kara zuwa makka zinga zawo nan yana bauta Allah wannan abin sai ma a sarki na abar haka ya mishi ya mishi daɗi akan abin da aka yi yanzu da yi sai hana larabawa zuwa maka saboda su a wancan lokacin al'umma ce wadda ba al'umma ce wadda ba kowa ba ya hana su zuwa to wani daga ciki larabawan wannan abin ya ba shi haushi sai suka zo suke cewa a wata ruwaya sai suka zo suka sama wannan cocin wata wasu suka zo suka ce suka yi tsazamta a cikin wannan coci da aka tashi wani ne sun ce ko larabawa ne ya ce larabawa ne ya ce to shi kenan ku kyale su saboda ɗakin su da yake maka ko to ni ma zan tarda su da ya kamo hanya daga yaman zai zo makka bai ma san hanyar ba sai ya samu wani wani balarabe da ake ce mishi abu rigal an shi ne kwanan lokacin ana rikicin wannan in shi a yaman wannan hasan nasarar ko an shi ɗan shi'a ne ko kuma balarabe su kuma ɗan iran ɗan shi'a ne su ma amma ba laraba ba ne to yanzu shi wala a kin shiga da iran ne shi iran yake kuma in ta kai larabawan masu iyaka ba ruwanci saboda su wala a kin su mazhab suke ma wala to yanzu laraba suna so su yi hankali shi suka siffanta shi da wannan mutum kamar wanda zai kware ma ɗan uwan shi baya ya je koya ma ya goya ma a janib baya to shi wannan abu riga shi ya janyo abar haka yake gwada mushi ga hanyar da za a ba a zo maka kuma suka kama hanya sai da suka zo har maka da suka zo maka su shigo wannan kakan manzo Allah tunda su duba a lokacin kusan Abdul Muttalib sai ku tarbe su zai wuce tarya shi ya kawo wannan ɗakin zarfi shi ku duba babu balaraban da ke da ƙarfi ya kare ɗakin Allah sun yi ƙarfin su yanzu da ya fito ya ce a yankin sai gara kummai dari na abu musallin kawai ya amshi su gabaci da ya kama su an ɗalibin tarro shi in ka zo yi wannan ɗakin zai rushe ya ce a yi ɗaki iya da mai shi akwai allah shi ke kare ɗakin shi amma rakumai na ka bani ya ce ku ba shi rakumin shi zan mu shiga ya zo da jiwaye suka zo ya shiga maka kuma suka shiga suna shiga ya ce wa arsala alaihim tsairan hawazi gabaki ɗaya su ɗan garin sun sani ɗan garin suka huta suka war musu garin maka suna fara shiga Allah musu gabaki ne suka yi Allah halakar da su tare yanzu kakan manzo Allah ya yi ya ga abin da aka yi da waɗanda suke wurin sun ga abin da aka yi Abu Talib ɗan uwan baba manzo Allah ya ga abin da aka yi yanzu in ya ji manzo Allah iya karanta alamtar kai fa'ala rabbuka bi asabil fil ya ce ƙarya ce sanan da zai ce ƙarya ba to haka Allah ya musu sai wannan takin na Ka'aba ya ƙara daraja a wajen a wajen laraba ga baki da babu wanda zai yi ɗan garin maka ko ɗaki da wani abu ba shi sai Allah mishi wani abu shi ne har lokacin da ɗakin ya su waje su sake fandashin gina su sake gina aka rasa wanda zai hau ya sabko birgi na farko kowa gari ya yi shiru sai wani ke ce musu za ku zai wani Allah zai hallakar da mai son gyara Allah iya hallakar da mai yin banna ko da abin yana abin gyara ne amma banna ce ke so yi Allah ke hallakar da shi yace ku kuma gyara ɗakin ka'aba ne za ku ba rushe shi bane za ku wanda Allah hallakar da su banna ce suka zo su kawai sai wani ya hau ya zubdo birgi na farko ana jira abin da zai yi ba ya ƙara yin shiru ko kuma aka ci gaba duba ko lokacin da abdullahi bin zubair da yazo zai sake ka'aba shi ma haka kowa ya je tsorata tukwan daga ba aka wuce kenan a wannan shekarar aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wani abu kuma sai aka sai aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na aihe shi wanda ruwaya ta zo na iya shi ta yi mahorci wannan fale fale na garin sham daren aihuwar shi ya ce lakin nawal mashhur sani ashirin ya ce amma abin da fi shahara ai al-mashhur annahu sallallahu alaihi wasallam yulza fi yawmin sani ashirin min rabiul awwal abin da fi shahara a wajen malaman sira ana yi manzon Allah a sha biyu ga watan rabiul awwal kina anan yake gwada kina akwai akwai sabani wajen malamai wasu sun ce nawa goma wasu sun ce nawa sha kenan babu kat akan hakan don me yasa babu kai saboda ba a san ba zai zama wani abu balle a yi balle a rubuta ga ranar da aka yi shi ko abin da aka yi sai kawai tunani ne tana yi wa wani tsoho ne zai ce a sha biyu ko kuma ya ce goma ne ko kuma wani ya ce kaza ne sun yi ce he aka ce akan haka ya ce a wata faɗa suka ce wakila fi sami min shahar rabi'ul awal kenan muna da ruwaya uku wasu suka ce takwas ga wata wani ya ce goma wani ya ce sha biyu kenan babu babu kata akan haka amma shi wannan abu izil hanafi sai yi abin da ya yi shahara a wajen malamai shi ne na sha biyu ga wata rabi'ul awal aka fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma suke cewa Zubair bin Mut'im yake cewa asa kuma abinda jamhur suka kai akan shi shine ko sha biyu ga watan Rabiul awal aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amul fil shekara ta biyuwa shine abin da ya faru a shekara ta biyuwa to kuma ya suka yi sabani akan amul filkin a shekara aka haife shi so daga amul filkin bayan amul fil da kwana nawa ko da wata nawa aka haife aka haife manzo Allah sai suka ce da kwana hamsin kenan an yi shekarar kiwa an yi wannan abin da kwana hamsin aka haife manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fi yawmul isnin tulu'ul fajr ko fajri kina a yi manzan Allah a ranar litinin kuma wannan ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ga azumin ranar litinin sai ke cewa wannan rana ta fi kina muna da garatin cewa manzan Allah ya ahe shi ranar litinin yace an tambaye shi sai yace zaka yawmun wulidtu fihi wa yawmun budistu aw unzila alayya fihi an tambaye shi kan ranar litinin sai ce a wannan ranar aka aiki kuma a wannan ranar aka fara min wahayi kenan ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa wafaqa al-20 min nisana yayi jiji da zan abre kenan amul fi kenan duz ga watan rabi'ul awwal shekarar jiwa sai jiji da 20 min nisana kenan zan abre na shekara ta shekara ta miladiya haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qablahu shi ma ne yake cewa kuma kahin wannan hadisi hainu abi hana lokacin baban shi ko kuma ajalin baban shi ya cika kenan kahin aihuwan manzo Allah kahin aihe shi kahin shi nan kuma ana kawo kisa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni dan wanda za a yanka ni guda biyu Ismail da da Abdullahi. Kaga Ismail ma Annabi Ibrahim ya so a yanka kuma Allah ne Allah ya ce cewa wa fadai na hubi zai kuma shi ma Abdullahi kin Abdul Muttalib ya yi alƙawari in ya samu iya kaza na ƙarshen zai yanka shi kuma Abdullahi ne da aka zo za a yanka shi yan uwan suka ce ba su yarda ba aka je wajen irin wannan bukayensu na da yanzu ya ma Allah alƙawari ku duba mushrikai ne ya ce ya ma Allah alƙawari zai yanka shi to yanzu ya za a yi sai ce sa raƙumin goma sai a yi kira shi in sunan raƙuman ya hoto sai a yanka raƙuman ya ce sai da aka kai haɗari tukun sunan raƙuman ya hoto aka yanka raƙumin ɗari saboda maza baban ka a yanka shi to kuma ya armi amina ita kuma yin bari zubura kuma sun sun musu dan yan madina bayan ya armi ta da cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi baban nashi ya rasu kinan babu sabani akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin kafin shi baban shi ya rasu ai shi ne Allah ke cewa alam ne jika kai fi ma wa wajarka zalan fa'ala wa wajarka a'ilan fa'ala haka man zalan sallallahu alaihi wasallam ya rayu bayyada bayyada uba yace wa ba da amai za da fatima bayan shekara nawa biyu sai aka yaye wa manzo Allah za da fatima sai aka yaye shi yace wal walidati yurji'una auladahunna awlayin kana da kenan rada fatima ja'at bihi murji'atun salima murji'ahu salima yace wadda ta zo ta rene shi ta shayar da shi ko ta yaye shi in ta zo da shi salima yana da ajiyoyi domin ta ɗauke shi kamar ɗabi'an larabawa ne uwa ba ita ke yaye yaron ta ba kowa za a zo ka ba wani ko wata ka ba wata a ƙauye ka ta yi da shi da yaye shi ne su a nome shi to a cikin duka zai ke zawa shi kowa ana zawa ɗan ƙauye su zo kowa yau zai kawo ɗan shi a yaye kowa zai duba da gidan wanda yake da hali ko don shi ma ita ma ta samu wani abu sai a cikin shi ba wani nan bai da uba bai da uba kowa ya dinga zai tsoron lokacin shi ina alaikum salam da kyan aka samu wannan halima a sa'adiyya ya haife shi kuma dukan shin da ta yi sai ta da shi ita kuma ta ga albarkar da suke tare da shi ya jima a wajen halima kuma zuwan ta garinsu ta ga yanayin gabaki ɗaya garin su ya sauya saboda saboda dokokin da ta yi ita ce halima bintu zub'ai a sa'adiyya kenan ita ta yayin shi bintu zu'ai ai bintu abi zu'ai halima bintu abi zu'ai ba a sa'adiyya sai wata ta yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta ga albarka da yawa a cikin rayuwar shi kenan bayan haka ta dawo da shi daga garinsu fa ba da shaharai ko babu wani tsari fa ba da shaharai in shi kaku batun wakila ba da arba'in mai sun yace bayan wata yace bayan wata biyu da ta ɗauke shi bayan wata biyu aka fata kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a wata ruwa suka ce bayan ya kai shekara hudu ne aka wata kirjin shi na an samu ruwaya kila ba'da ba'da shahrayn min nuzul halima fihi aw kila ba'da an kana an tamma arba'a sanawat shine ruwaya ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana da'awar ta Abi Ibrahim ni addu'a babana ne Annabi Ibrahim wa bushira hafi Isa kuma ni albishiri ne dan uwana Annabi Isa wa ra'atu ummi wa ra'atu ummi حين حملت بي أنه خرج من منها نور أضاء له قصور الشام yace kuma ni mahalicin ma'aikiyata ce lokacin da ta ɗauki cikina ta gani wani haske ya haskaka fale-fale na garin sham sunan garin rumawa kusan irin wannan mahalicin mahalicin bai zama cewa mutum ne mahalici banza ku duba akwai wani wani sabaris ne sunan nashi mutum hannu ga sunan shi mayaɗa ɗari gare shi amma sai gwamza da mutum duhu kuma ya kora su kamar ma'aikiyar shi ita ma babbar kuma shi ma ɗari gare shi sai ma'aikiyar tashi lokacin da ta ta shi sai ta yi mawarci ita kuma sai ta yi mawarcin kamar hayaki ya tashi da kanta ga sunan na shi kawari don hesu game da jinsi na hajjaj mutum dubu kuma ya watsa su mawarkin da ta ake fasasta mata ka ganin uwan maza Allah ne ta gani mawarkin haske ta gani ita kuma hayaki ta gani to ni hayaki na wuta ni abin da ke wuta ni zai kashe wuta ruwa ko sai suka ce to wannan shi wannan yaron da ta aihuwa a ina zai mutu a cikin ruwa to haka wannan mutum sunan nashi ga shi nan kawari su sai gamu da mayaka dubu amma shi ɗari gare shi amma shi ya watsa su ya fitini kowa lokacin bari umayya karshen shi ke ali a cikin ruwa ya shiga cikin ruwan jijila na ga sunan nashi kusan sunan nashi kama haka ya shiga cikin ruwa na iraq sai ya mutu a ciki kinan kusan kullum mawarki balle mawarkin uwa da ya yi kusan abin an fasarta shi yana yana jiki yake cewa wasturji'u fi bani sa'ad kuma an shayar da ni kina an raine ni a cikin gari na bani sa'ad ko kauyen bani sa'ad bin bakar yace fa baina ma ana ma'a ma'a akli fi khalfa biyutina nara fiha bahman lana yace wata rana manzo Allah ke hutu yace wata rana muna ci kina kun ga manzo Allah ya yi wa wuce kina anan wani wata ruwa zan raja ta hutu yace ba ta rana muna ciwo ni da wani aboki na dan bari ta a cikin muna ciwo dabobinmu a bayan gidajenmu iz atani rajulani alaihi ma su yabon biyu yace sai wasu mutane biyu suka zo suna da kaya farare yace biyadihi bi tasjim min zahabi mamlu'u sajja yace suka zo da wani kwaro na zinariya iya cike da galas fa aka zani yace shi ke kama ni manzo Allah ke hudu kina yana da wani ya san abin da aka yace fa shakka badan sai suka hudu kirjina wastakhraja kalbi suka hudo zuciyata shi kuma wannan yaron abokin nashi sai ya gudu ya je kauye yake cewa ai wani zuwa sun kashe muhammad sun kashe shi ya ce fashakahu suka hudo zuciyata suka fara ta fastakhraja min alaqatan sauda a zuciyar suka hudo wani gudan jini baki fataraha sai mala'ikan ya wurga ta yadda ta sun magasala kalbi wa batan yi za ka shan yake sai suka wanke zuciyata kuma da ciki na da wannan galaskin hatta an ka yawo har sai da suka tsaftace shi ya kyau sun makala sai ɗaya daga cikin mala'ikan yake cewa da shahibi zinuhu zinuhu bi ashirin min ummati sai mala'ikan da yake ce ma da auna shi da mutum goma a cikin al'ummar shi yace fawaza da ni fawaza ta yace sai dora mutum goma na al'ummar manzan Allah da manzan Allah yace hina rinjaye su na hisiye ne sun makala sun ce jindu bi a to yanzu dora mutum ɗari ne ya dora mutum ɗari kuma da dora manzan Allah manzan Allah ya rinjaye su sun makala jindu bi alfi min ummati to ko mutum biyu yanzu dora ka gani ya ce fawazanin sai auna ni kuma na larin jaye su mutum dubu ya ce faƙala faƙala da ahun an ka yake bar shi wannan ya ce falau wazanta fa wallahi lau wazanta hu bi ummati da wazana ya ce wallahi ina kuma gabaki ɗaya zaka ɗauko manzo Allah ya fi su gabaki saboda saboda wannan abin da aka mishi wannan shine yace a wata ruwa yace wannan shine rabar shi da kai kuma mutama shi shidani zai iya ma zai iya ma komi kusan kullum abin da mutum kuzge kuzge ai shi ne ce a'udhu billahi samil alim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi to kusan kullum shidani na fama da yi sai tsara akan mutum kuma babu yanayin da mutum shidan zai sai tsara akan mutum kamar lokacin da yake fushi ko lokacin da yake kan wata shahawa wadda wadda ta haramta a wannan yanayi kawai shiga ne zai samu ya shiga cikinka kuma in ya shiga cikinka abin da ya ga dama zai yi da kai to kuma wannan babu wanda aka kare shi daga wannan abin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma shi ne ya kawo cewa to manzo Allah a gargaɗi shi al'umma shi gabaki ɗaya babu wanda zai yi babu wanda zai kai shi yace wannan kuma shi ne ruwa ya ce shi ne wannan rabon shi a tare da kai ya ce a wata ruwaya suke ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tsaka kirjin shi iya da shekara iya da shekara goma ya ce amma dai ana gamurin jihar shi abin da mai litan ya fi ko bayan shekara biyu ko kuma ko kuma shekara hudu wata ruwaya kuma ta ce iya da shekara goma ya ce wa ba da sittin in shaharin jari wafat ummihi ala al-abwa yace bayan shekara shidda daga haihuwar shi kenan bayan shekara shidda kenan daga haihuwar shi mahaifiyarsu ta rasu to kuma a nan ta tafi mahaifiyarsu ta rasu ya ce alal abuwa a wani wuri wanda ake ce mashi abuwa nan mahaifiyar ta shi ta tafi ziyara yan uwanta a garin madina tana dawowa a hanyar ta yi rashin lafiya ta mutuwa kusan an yi an sani irin tafiya ta da mutum ba shi ɗaya zai tafiya ba kamar tawaga ce guda za a yi tafiya to ana rashin lafiya ta kama ta shi kuma iya da shekara shidda tana kwance watan lafiya yaro ne ce cewa sai manzo Allah yake kuka ita kuma tana kwance tana kwance shi kuma yana kuka a wannan yanayi take suke wannan malaman sira ke kawowa sai take ce mishi ya Muhammad kun rajula ka zaman tona musu wannan shine wasiyar da suke musu yanzu ba ba uba ba uwa ba uba suke ce musu kun rajula to a wannan wurin abuwa a nan ta rasu kuma ana haka bane kuma abin da zai kara tabbatar da haka wata rana bayan ya hijira madina sai kuke ta wurin sai ce na nema Allah ba ni izini in je da roƙa ma mahaifiyatan mahaifiyata gafara kina a wannan wurin a wannan wurin mahaifiyar tashi ta rasu shi ne arwaya da ya zo ya ce in ya sai tu kabar ummi fa sa'altu rabbi ash-shafa'a fa mana'ani iyyaha yace na zo kabarin mahaifiyata sai nema Allah ba ni in cinci mahaifiyata to Allah bai bani ba wannan shine mas'ala ai mutane su kawo to mai mai wannan jala sallallahu alaihi wasallam suna aljanna ko suna kaga irin wannan abu mas'ala ce wanda ka sani ko ka sani batalin kada amfani shi irin wannan abun ana ce musu ahlul fatara ahlul inkita kenan mutanen da suka zo suka rayu a lokacin da annabi bai zo ba annabi bai zo ba kuma lokacin annabi isa ne shi kuma annabin mene ne annabin bani isra'ila duk wanda zai doka ya ce annabi isa annabin turawa ne ba shi bane ba annabin bani isra'ila ne abu ne wanda an matsa musu yahuda sun dame su ɗaliban ne suka tsere suka shiga suka watsu a duniya to kuma wanda suka watsu aka samu wani sarki ba na sa bature ya aushi kiristanci kuma yanzu gaba ɗaya sai ya ɗaga a turai kinan sai mu sa'a nan ko ji kiran ta yi sa'a lokacin da aka yi shakka yana gida ne ko na almani yana can abin da ke bani sa'ad wajen halima ya ce wannan yana cikin bani sa'ad yana tare da ita inda a ruwaya yana shekara biyu shi kuma bayan shekara shi biyun nan yana iya wajen wa yana wajen halima to kuma waɗanda suka ce shekara goma ne kenan za su rage har cewa iya iya garin makka amma abin da ya inganta iya can bani sa tunda abokin nashi abokin nashi sai da ya yi gudu ya je ya gari yana hudu wasu sun kashe muhammad sai yan gari suka ce kuma suna zauwa mala'ikan har sun kare aikinsu suka taro shi gashi na azumi to sai mu ga annabi